gabatar da shi ne idan ya zama ibada ne dama shi ba ka ce ibadan da ba na wajibi ba mutum ya wajabta wa kanshi shine nazar shine ba ka ce kaga ya fitar ma duk abin da ba ibada ba ko sabo ne ko ja'izi ne duka ba dole mutum ya gabatar ba idan aka ce rantsuwa kuma abin da ainihin mutum ya rantse akan ko sabo ne in je ya rantse akan zai yin to in bai yi ba dole sai yayi kafara ka bambanci da baka ce shi baka ce dole sai a ibada shi ko rantsuwa ko sabo ne mutum ya rantse ya ce zai yi wannan saban to fa in bai yi ba dole sai yayi wannan kafara to kaga yanzu anan in ya tuna da matsayin annabi Ibrahim ai hadaya ibada ne to saboda haka dole ya bada hadiya in ko ba matsayin annabi Ibrahim ya tuna ba kawai yayi alwashi ne kawai zai yanka yaron kaga yanka yaro ba aikin ibada bane zai zama ma aikin sabo ne wanda yake kaba'ira sai mu ce ba komai akan shi kawai yayi istighfari wa man halafa bil mashi ila makka wanda kuma ya rantse da tafiya zuwa garin makka fa hanisa sai yayi kari kaga bambanci rantsuwa da bakaci har yau shi rantsuwa ya gindaya shi da wani abu ne ya ce dillan da na yi abu kaza ko dillan da ban yi abu kaza ba ko dillan da wani ya abu kaza to na ɗaura wa kaina ibada kaza kaga wannan ainihin rantsuwa kenan shi kuma ba ka ce kawai ka ce na ɗaura wa kaina zan yi abu kaza na ibada to yanzu a nan rantsuwa ya ce dillan da abu kaza ya kasance na ɗaura wa kaina zan je maka da kafa da kafa fahanisa sai ya karya wannan rantsuwar ma'ana wannan abin da yace zai yin sai bai yin ba ko abin da yace ba zai yin ba sai yayi kaga ya karya rantsuwa ko to fa alaihi mashu kama taku da kafa ya hau kan shi min mawdi'i halfihi daga garin da ya rantse ba wai dole sai ya je daidai gurin da ya rantse ba a daga garin da ya rantse din ya kama hanya ya tafi ainihin makka falyamshi in sha'a fi hajjin aw umratin kasan idan mutum ya yi bakacen tafiya wani gari ibada, tafiya wani gari, za mu ce in je makka ya ce ya ambaci sunan makka, ko ya ambaci sunan ƙaba ko wani juzi'i na ƙaba ko bai ce ibada ba wajibi ne ya tafi. Amma misali ya ce, na ɗaura wa kaina zan je Madina, sai mu ce Madinan nan kam zai je ya yi me in yana nufin zai je ya yi sallah ne a masallacin ma'aiki sai mu ce wajibi ne ya tafi. amma kawai yana da wani dan uwa ne a Madina ko kuma zai je ga garin Madina ko na wannan ba dole bane ya je saboda me saboda Madina zai yi mutum ya shiga ya gama abin da zai yi ya fita ba tare da yayi komai na ibada ba amma Makka ba zai yi ba duk musulmi in ya kama hanyar Makka kan ya shiga dole ya dauki harama ya je ya aikin umra ko ya aikin haji to kaga ya ambaci sunan Makka kawai ya ya, ya lizimci ibada ko amma dai ya ambaci sunan Makka Madina ko Baitul Muqaddas ya ta'allaka shi da ibada na ainihin sallah a masallaci sannan ainihin zai hau kan shi duk zamu zo a cikin mudawwalat aha yace fal yamshi in sha'a fi hajjin aw umratin idan bai ayyana ba yace kai na daura wa kaina zan je Makka bai ce zan je haji ba bai ce zan je umra ba to yanzu a nan an ba shi dama falyamshi ya kama hanya ya tafi in sha in ya so biyajin ko a haji au umratin ko umra ko haji yayi ko umra yayi ya riga ya je makkan kuma yayi ibada to fa in ajaza anil mashi idan da ya kama hanya yana tafiya da kafa yana tafiya da kafa sai ya gajiya daga tattakin to shikenan daga inda ya gajiya din rakiba an yadda ya hau abin hawa amma fa in ya gama ya dawo in ya samu dama sun mayar jiwu sannan sai ya koma saniyatan komawa na biyu in kadara idan ya samu iko fa yamshi a makinar kubihi ya je ya tattakin guraren da ya hau abin hawan shi maka tafiya da kafan shi ma wani ƙarin lada ne ya yi bakacen zuwa makka da kafa duk wanda ya je makka da kafa da wanda ya je da abin hawa mai kafa ya fi lada to yau gashi nan ya kama hanya kilomita ɗari ne daga inda yake zuwa makka yana yi yana yi yayi kilomita hamsin kawai sai ya kasa ya zama ba zai taɓa yiwuwa ya iya tattakin nan ba aka ce hau abin hawa ka ƙarasa ya hau ya ƙarasa ya je gama aikin umran ko hajin ya dawo bayan ya dawo ya samu lafiya ya ji ƙarfi yanzu kan idan ya je daga inda ya hau abin hawan nan ya sauka zai iya takawa ya sake shiga maka ya je aikin umra ko haji to yanzu wajibi ne daga nan sai ya tashi iya inda yayi takun sai ya hau abin hawa yana zuwa daga inda ya hau abin hawa sai ya sauka sai ya tattakin saboda ya cika ainihin bakacensa mun gane yace zai koma ya je ya tattakin gurin da ainihin ya hau din amma fa fa in alima annahu la yaqdiru idan ya tabbatar da yanzu kan ko ya koma ma ba zai iya wannan takun ba ka san almaru faqihu nafsi ya riga ya sani cewa ko yanzu an ɗauke shi an kai shi wannan gurin ba zai iya wannan takun ba iya abin da zai yi yayi to yanzu a nan ka'ada ya zauna kar ya koma wa a hada sai ya ba da hadaya a je a yacin to wa qala bawo shi ko imam adawo wannan fa ka fatawan malikiya kenan gaba ɗaya ba to akwai malam adawo ibni abira ba shi kuma yace kai la yarju usaniya ba zai koma na biyun ba mutum ya riga ya yi ba an ce dama la yukallifu la me la yukallifu la nafsan illa wus'a ai iya abin da zai iya kam ya riga ya ai sannan kuma ce ya sake ya ce ba zai koma ba ya zai yi yace wa in kadar ko ya samu daman ma ba zai koma ba kawai wato yujzi'uhu alhadiyu idan ya bada hadaya aka je aka yanka a maimakon wannan hawan da ya shi kenan yayi ba su ya koma ba kaga wannan ijtihadin sa kenan wai za kana saruratan to yanzu wannan mutumin da ya yi bakacin zuwa makka kuma bai ce zai je haji ko umra ba idan ya zamo bafanji ma'anan bafanji mutumin da bai taba zuwa ya yi aikin haji ba to yanzu idan zai tafi ja'ala zalika fi umratin kaga za a taimaka mar ya jefi tsuntsu biyu tsuntsu me ake cewa tsuntsu biyu da dutse ɗaya yanzu yadda zai yi sai mu ce yanzu tafiyan nan ka sanya shi a umra idan ka je sai ka ɗauki haraman umra kai za ɗafa idan ya je ɗawafi wasa'a yayi sa'ayi wa qassara yayi saisaye ya gama ba ya gama umra kenan ba to shi kenan a harama in lokacin haji yayi sai ya dauki harama min makkata a nan cikin garin makan bi faridatin da niyyar aikin haji na farilla kaga ya sauke bakacin shi da umra sannan kuma sai ya dauki niyyar aikin haji ya sauke farali kaga tafiya ta mar amfani kenan gashi ya sauke bakace kuma ya sauke farali sannan a irin wannan ainihin tafiyan wa kana mutamatti'an zai zama mai tamattu'i kaddara a ce wannan abin ya same shi ne a watannin aikin haji ya je ya yi umran sai ya zauna lokacin haji ya yi ya ɗauki haraman haji ya yi haji ka ga fa man tamatta bil umrati ila al haji wa mastaysara min al haji ya zama mai tamattu'i kenan sai ya ainihin bada hadaya wal hilaqu fi ghairi za abdalu banda anan a duk inda ainihin mutum ya je aikin haji ko umra ba zai aski ba to in an zo aski din ya aske kan shi gaba ɗaya shi yafi akan saisaye mun gane amma wa inna ma yustahabu lahu taqsiru an so yayi saisaye ne anan ka lura a ce yace wa qassara ai yayi saisaye ba a ce aske kan shi gaba ɗaya ba an so yayi wannan ainihin saisayen ne fi haza a cikin wannan din istifa an lishasi saboda ya cika gashin da zai aske a aikin haji yanzu misali wannan abin ya same shi mai yiwa ma a watan zulaji ne kamar yanzu nan ne ya je makka bai wuce saura kwana uku a fita arfa ba shi kuma ya zo ne dama da bakacin ya yi rantsuwan tafiya maka da kafa ya shigo maka muka ce maza kai umra yanzu da ya gama umran nan kaga ya saura kwana biyu ko uku a fita ji ko yanzu idan ya aske kan shi gaba ɗaya ranan da aka je aka sauko a arfa aka zo muzdalifa aka zo ainihin mina kagan an zo aski babu sauran gashin da zai aske dalilin wannan sai a ce na umran yayi sai sai ya rage gashi in ya rage gashi ranan haji kaga in ya zo sai askin shi gaba daya shi yasa amma banda anan a duk umra ko haji duk inda mutum ya zo ya an fi so ya aski fiye da ainihin sai sai wajen mustabanci ko kuma a ce yin aski gaba ɗayan shine mustahabi amma aski kuma ko sai sai ko haji ko aski din wajibi ne wa man nazara wanda kuma ya bakacen mashiyan ilal madina zai tafi garin madina da kafa au ila baitul maqdisi ko zai ce masallacin kudus da kafa to a tahu ma rakiban ya je musu da abin hawa zuwa madina ko zuwa kudus da kafa din ba shi da bambanci da abin hawa makka ne kawai wanda tafiya da kafa yake da bambanci da tafiya da abin hawa sannan shi ma madinan ko ainihin kudus din inna wassalata bi masjidaihima idan ya yi alwashin tafiyan dan zai je sallah a ɗayan masallatansu ne ya yi alwashin zai je masalla zai je madina da ƙafa sai muka ce zancen da kafa ka bar shi hau abin hawa amma ma me za ka yi a madinan ya ce ina so in je in yi sallah a masallacin ma'aiki kaga akwai bambancin sallah a can da sallah a sauran doron ƙasa ko to dalilin wannan sai a ce je haka yace zai je Kudus da kafa me za ka je ka yace ina so in je masallacin ne in yi sallah to yanzu anan ma tunda da niyan sallah ne wajibi wajibi ne ya je wa illa idan ko ba da niyan sallah bane ma falashi a dai ba komai akan shi me za ka yi a Madina yace kai ina ji an ce an gyara garin ne kawai zan je in ga wutan garin da waye waye ko Kudus din na ji an ce Yahudawa sun yi kaza zan je ni ma in yi kaza ba sallah a ciki sai mu ce ba komai kar ya ji wa amma gairu hazihi salasa amma banda wa'annan salasa masajida banda wa'annan masallatai guda ukun duk wani masallaci da duk wani guri da mutum yayi alwashin zai je fala ya'tihi ma mashiyan wala rakiban ba zai je ko da kafan ko da abin hawa ba li salatin ko domin sallah nazara da ya bakacanta ko ba sallah ba ko ma me yace zai je a wuri kaza to yanzu ba za a tilasta mare je ba dan banda masallaci ukun nan doron ƙasa gaba ɗaya ainihin matsayin su ɗaya wajen yin ibada saboda haka kai alwashin zan je masallacin kaza zan je masallacin gari kaza zan je wuri kaza in yi sallah kawai ka tsaya a inda kake kai duk ɗaya ne da can nan sai dai kawai an samu fatawa akwai waɗanda suka ce idan masallacin da kace ɗin yana kusa ƙwarai to wajibi ne ka je ka yi tunda a kusa kusa yake amma wannan ma wani kauli ne kawai wani yusalli bi mawdihi yace yi sallah inda yake kawai duk inda ainihin ƙasa take kai sallah daidai ne da inda za ka in dai ba wa'annan masallatai uku ba wa man nazara ribatan wanda yayi bakacen zai je zaman ribaɗi zaman ainihin irin tsaro din nan zaman road block da ake yi irin inda ake tsoron kafirai za su kawo hari ba ana zuwa ji a kange dakaru su je su zauna su ije ba to wanda ya yi bakacin irin wannan zaman ribadin kaga shi ma yi ibada ne wanda Allah ya umarni ya ayyuhal ladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabidu ba to wajibi ne bi maudiyin minas suguri yayi zaman yayi bakacin zaman ribadin a wani guri minas suguri daga kafafen da ake kawo hari to fa zalika alaihi an ya atiyahu yanzu wannan bakacin ya waje ba kan shi dole ne ya je wannan gurin ya je wannan zaman riba din alhamdulillah